أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه يوم واتو muna ranar alhamis ko sha ɗaya ga watan biyar wanda ya kai ishirin da ɗaya kenan ko ga watan shawwal na wannan shekara ta dubu ɗari da arba'in da hudu a hijiriya yau mun dawo ko in ce za mu dawo karatunmu na raƙaul aswab wanda a yau za mu yi karatu na ɗari cif kuma za mu shiga matsala ta talatin da shida wadda a cikinta za mu ji abin da ya faru na maganar abin da ya shafi kissar sayyidina hindu da kuma wato abin da ya faru na yakin uhud to takallam mun tasibu an tamori yayi magana haula ma auratu min jawahir maani game da abin da na kawo a cikin jawahir maani juz'in farko shafin 81 min kaulin shay'i amar tijani na daga kaulin shay'i amar tijani da yake faɗa difa'an an hind bint utba yana difa'i game da sayyidatuna hind yar utba wa fi hadha yaqulu sallallahu alaihi wasallam shau yace a cikin wannan ne annabi sallallahu alaihi cewa fi hind bint utba a cikin hind yar utba wa kanat min a'zami al-adawati lillahi wa rasulihi tara cikin mafi girman masu adawa ga Allah da manzon Allah wa akalat kabida hamba ta ci wannan hanta ta sayyidina hamza radiyallahu anha radiyallahu anhu Allah ya jira shi gaizan wa hikira saboda gaizinta da kuma hikirinta na rai a lokacin. Wa ƙara sai man zala ya ce, La ya ji tami'u kabi da hambata wa nara fi jofi ha abada. Ba zai yi haɗa ga hantar sai da hamza da wuta a cikin cikinta ba har abada. To sai shehu tijjani ke cewa a khabara sallallahu alaihi wasallam man zala sun ya bada labari bi anna sa'idatun cewa ita ya aljanna ce bi arbahil inayatil azliya saboda wato asalin kulawa ta tun azal da Allah ya mata. walam yadurruha ma fa'alat abin da sai nan bai cutar da ita ba wannan ƙarin bayanin shi ta jani kenan to wata marra qailan an tamara ta gaba da cewa haba kazibun ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce wannan ƙarya ce bata annabi bai faɗi wannan magana ba wa kaifa yuqalu haba ya za a faɗi wannan magana da hindi daga hindi ya wutu ba ma anna fa'alat ma fa'alat min akal kabdi bayan ta yi abin sai cin wannan hanta wa ba wahshiyun ga ma shi washi din Allah bai kasala wanda ya kashe shi wa ma tawbati tare da cewa ya tuban wa islami da musuluncinsa sa la'anahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan tawari ta ayyana annabi ya la'anci shi wa tare da ma ya kore shi fa aina al'adl huna dan tawari ce ina adalci anan wanzur ila akhir amr wahshin ashabi yace ka duba karshen lamarin wahshi shi wannan sahabu wayan ka san da masu dan tawari aikin sa gaya wa sahabban manzon Allah magana to anan ma ga wani ya saka samun wata kafa sai ci kai duba zuwa ƙarshen lamarin sahabi washi fa ma qatlihi li musailimah al-kazzab duk da ya kace musailimah al-kazzab fa innahu akha akhiran mata tikira wai ya mutu yana mashayi fil hanus a cikin wajen shaye shaye in ta bi lisani wannan abin da ba ake yana da harkar Allah ka kiyaye al jawab amsa hadha al hadisu shi wannan hadisi da aka kawo mimma khafiya alayhi hukum isnadi awwalan yana daga cikin hadisin da hukuncin isnadin sa ya zama ya buya gare ni a farko hatta auratu fi idza hadna kawo a cikin ita wannan gidan rediyo mutamidan ina mai dogaro ala ruwayat shaykh tijani lahu cewa shaykh tijani rawaice shi a cikin jawahirul ma'ani wa azunnu kuma ina zaton anna shaykh ahmad tijani cewa shaykh ahmad tijani rawa hadar hadisa bil ma'ana ina ga ya rawaito shi ne da ma'ana wa huwa ma rawahu Ahmad Musnad shine abinda Ahmad dan Hanbali ya kawo cikin musnadin sa lamba ta 4414 wa fi a cikin wannan ruwaya fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana Allah li yudkhila shay'an min hadhihi nar Allah bai tabbata da shigar da wani abu daga sayyidina Hamza cikin wuta ba an gane ko kaga yanzu wannan ruwaya ta sha bamban da wacce ruwaya ta dazu amma ta yi kama ma kana Allah li yudkhila shay'an min hamsin nara Allah bai tabbata da shigar da wani abu daga sayyidina Hamza cikin wuta ba wa hadisin tsawilun hadisi ne mai tsayi wasu ya ba su annu annahu hadisin lam yasiha sannan ba su zo nan gaba akan sa cewa hadisin bai inganta ba bal barma wa hadisu akal kabid hamba kulluha da'ifa hadisan cewa wai sayyidina hamba wai a nana a hindu ta ci hantar sayyidina hamba duk hadisan ba su inganta ba wasu ya ci zikiru babu al'ana insha Allah da sannan ma mutu su da cikin su amma bai inganta ba rawa Ahmad Ahmad ya rawaito a cikin musnad 4414 wa ibn Sa'd fi tabaqat al-kubra ibn Sa'd ya rawaito wa ibn Abi Shaybah fi musannaf wal lafz li Ahmad lafz na Ahmad dan Hanbali qala yace hadathna Affan qala hadathna Hammad qala hadathna Adaw ibn Sa'ibi an Sha'bi an ibn Mas'ud daga Abdullah dan Mas'ud annan nabiyya annan nisa cewa mata kunna yawm Uhud sun kamance a ranar yakin Uhud khalfal muslimin suna bayan musulmai yajhazna ala jarhar mushrikina suna ƙara wa absa wato sukar nan da musulmi ake wa mushrikai su ƙara sa su falau halaftu yawma idhin da zan yi rantsuwa wannan ranar rajautu an abarra ina kaunan wannan rantsuwa ta cika ma'ana ba zan yi kai ba innahu laysa ahadun minna yuridu dunya duk cikin mu wani duniya in ji Abdullahi Mas'udi hatta anzala Allahu abu zalla har sai da Allah ya saukar da aya minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum falamma khalafa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka saba wa asaw ma umiru bihi sanan suka saba abin da aka musu umarni da shi ufrida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi tisati sai aka bar manzon Allah a cikin mutum tara sab'atun min al-ansar bakwai mutanen Madina wa rajulaini min quraish da mutum biyu da quraishawa na makka wa huwa ashiruhum manzon Allah shine na goman su falan ma rahaquhu yayin da sai kai kamar sun zo ga su gashi qala sai manzon Allah yace rahimallahu rajulan raddahum anna Allah ya ji kan mutumin da ya kore wayannan mutane ga barin mu qala Abdullah dan Mas'udin yace fa qama rajulun min al-ansari sai wanda cikin mutanen ya tashi faƙatara sa'atan a taƙutila, ya yaƙi sa'a guda sai da aka mashi hada. Falon ma raha ƙuhu aiban, yayin da suka sake zuwa suka buga su gashi, ƙala, sai manzo Allah ya ce, Yarhamullahu rajulan, raddahum anna. Allah ya ji kan mutumin da ya mai da wa'annan mutane gabarinmu. Falam ya zal ya ƙulu za, annabi bai gushe bai na faɗa haka, hatta ƙutila saba'atu. Har sai da aka kashe mutum bakwan nan na mutanen Madina. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه sai manzo Allah ya ga wayannan sahabban nasa guda biyu yan Makka ma an safana haulayi wato wayannan ma an safana ba su mana adalci ba ma'ana wanda suka kaura jikin su suka kyale ba su mana adalci ba fa ja Abu Sufyana sai Abu Sufyana yazo fa qala sai Abu Sufyana yace ulu hubal ma'ana hubal ya dawaka fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ku ba su amsa qulu Allahu a'la wa ajal ku ce Allah ne madaukaki mai girma فقالوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان سي أبو سفيان يتي لنا عزى ولا عزى لكم mu muna da wato kaza har manta kama ki da uzza amma mamaki wai muna da uzza ko ba ku da uzza fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mun rage ta da shi qulu ku ce da shi allahu maulana wal kafirun la maula lahu ku ce allah ne majibincin lamarin mu su gabare ba su da wani mai majibincin lamari kuma qala abu sufyan sai abu sufyan ya ce yawmun bi yawmi badr yau din nan wato sakamakon ranar badar ce yawmun lana wa yawmun alaina wato yau rana ta kuce gobe kuma ta muce yawmun nasa'un yau an samu jinkiri wa yawmun nasar gobe kuma an samu kishi haka hanzalatun bi hanzala an kashe mana hanzala mu mun kashe hanzala wa fulanun bi fulanin an kashe mana wani mun kashe wani wa fulanun bi fulanin an kashe wani mun kashe wani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai wanda yake cewa la sawa ba wani ba wani tsara a cikin mu ba zai idan an kashe Abu Jahil ku ce kun kashe sayyidina Hamza anan ba ina bazan gane ba gani ina bazan gane amma katalana fa ahyawun yurzaquna annabi ce su wanda aka kashe mana rayayyu ne ana azurta su wa qatalakum amma wanda aka kashe muku finnari yan wuta ne abban Allah masa azaba qala Abu Sufyan sai musu yana yake cewa kad kana su kawai musula a cikin jama'an nan za a samu musula ma'ana za a samu su an yanke musu hanci an yanke musu kunni shine musula wa in kanat a la'an gairi mara'in minna duk da cewa ba a cikin mu ba mu ne muka yi ba in ji abu sufiyana ana ji ko ma amartu wala na haitu wala ahbabtu wala karif yace ba ni ne umarni ba amma ban hana ba da aka yi ban so ai ba kuma ban ki ba wala ta'ani wala sarrani bai bakanta mun bai faranta mun ba kala sai ce fa nazaru sai suka duba fa idza hamzatu qad buqira batun sai ga sai na hamza an bude cikin sa wa akhadhat hindun kabdahu a lokacin sai da hindu Allah ya kare da gare ta ta kama wai ta ta tariki kabida wanta tasa falaka ta ta tauna falam tasadi an takura ba ta samu damar ta ci ba an gane falam tasadi an takura kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa a akalat minu shay'an ta ci wani abu daga cikin ta qalu la suka ce ba su ya rasulullahi qala sai manzon Allah ya ce ma kana Allah li yudkhila shay'an min hamzin nara ai Allah dama ba zai bar wani abu daga cikin hamza zai na hamza ya shiga wuta ba ko ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hamza sai mala ya ji hamza fa salla alaihi sai salla gare shi waji ajrajul min ansari aka zo da mutum daga mutanen madina fa wudiya ila jambihi aka sa kusa da sayyidina hamza fa salla alaihi sai salla gare shi farfi al ansari aka dauke wannan mutumin nan na madina wa turika hamza aka bar hamza summa bi abi akhar aka zo da wani فوضعه الى جنب حمزه اقرا سنيا ذا كسر حمزه فصلى عليه sai sallah gare shi sun murfiya aka dauke shi sun muturika hamza aka bazo muturika hamza hatta salla alaihi yawma idin 70 salata sai manzo Allah sallah 70 a daren to qultu hada hadis shi wannan hadisi huwa mu'tamad qa'ilin da anna hindan aka kabi da hamza shine madogarar masu cewa wai sai hindu ta ci hantar sayyidina hamza hatta wa kafa hazal muntasib bil aina har sai da wannan tamawai yace mata mayya alhalin kuwa wa huwa hadithun da'ifun hadisi ne mai rauni wa ilayka bayanu illatihi baraka da kadan daga cikin illolin sa abu na farko fil isnad hammad ibn salama akwai hammad ibn salama cikin isnad wa qala sabaqa miraran ya gabata ba sau ɗaya ba sau biyu ba anna ahadisa hammadin kullu hamar duda inda al-muntasibi cewa duk hadisan a Hamadu ba ababen karɓa bane a wajen ɗan tamori fa bil illa ita wannan illa mukhtasatun bihi ta ke banta ga ɗan tamori shi kadai wala intikaka lahu minha ba yanzu zamu kwacewa daga daga gare ta abu na farko kenan abu na biyu alinkida wa baina sha'abi wa ibn mas'ud akwai yankewa akwai inkida in isnadi tsakanin sha'abi wanda aka ce ya rawaito hadisin daga Abdullahi ibn Mas'ud to sai da shi ba قال ابو حاتم في المراسيل ابو حاتم ya faɗa a cikin marasil yace samitu abi naji babana ibn abi hatim kenan ya kula yana cewa lam yasma'i sha'abi min abdullahi ibn mas'ud kaji magana ku sha'abi bai zuba daga abdullahi ibn mas'ud wa qala al-hakim hakim ya faɗa a cikin ma'rifatu ulumul hadith a shafi na ɗari goma sha ɗaya ya ce wa annan sha'abiyya shi sha'abi lam yasma min aisha bai ji daga aisha ba wala min abdullahi ibn mas'ud bai ji daga abdullahi ibn mas'ud ba ai gwara ma na aisha na na idan ka sarautar su ne malam na hamsin da bakwai ko to shi abdullahi dan masudin fa a'a me kai ma hamsin ana magana tsakaninsa da sayyidina usmanu ba san tsakaninsu tsakaninsu dan kadan ne an fahimta ko shekara talatin da wani abu ne tsakaninsu sadaka ba ba bai kai shekara hamsin ba tun da bai ce da na aisha ba ya zai ce ga abdullahi dan masudin an gane magana yawwa so da haka a wato wannan kenan yace wala min usama bin zaid bai ji daga usama dan zaid ba wala min ali bai ji daga sayyidina ali ba to tunda ma bai ji ma daga sayyidina ali ba sayyidina ali ka san su nawa su na 40 ko to wa inna ma ra'ahu ru'yata kada ya ganshi ne kawai amma bai ruwaya da gurin sa wa qala al-hafiz ibnu hajar ya faɗa cikin at-tahzib yace wa qala ad-darqutni fi su'alati hamza darqutni ya fada cikin su'alati lam yasma min ibn mas'ud wa inna ma ra'ahu ru'yatan kawai ganin sa yayi amma bai ruwaya da gurin sa ba wa hadhihi illatu wannan illa kafiyatun fi dari hadha al-khabar bi rummati ta isa jefa da wannan hadisin gaba ɗayan sa to illa bi kenan go sai illa ta uku wa fil isnad aidan adawu bin sa'id akwai adawu dan sa'id قال في الحافظ التقريب صدوق نختلف صدوق ne mai gaskiya ne amma ya samu ihtilali ووصفه بذلك الإدلي في الثقات وابن عدي في الكامل a Bukhari ya sun tawul kabir yace wa qala ya hayal qattan ma samitu ala min nas yaqulu fi ala ibn sa'ib shay'an ban taba jin wani yana fadar wani abu a cikin hadisin ada dan sa'ibu ba fi hadisi qadim a tsohon hadisin sa ma'ana ya samu ma- wato ya ya yana da zamani guda biyu akwai zamanin su tsohon zamani hadisan sa karabu ne amma da karshe hadisan sa ba su karbu ba ila ne haya aka ce da yahya kasan ma haddasa sufyanu wa shubata sayyun huwa abinda sufyanu da shuba ya zantar ya inganta kala yace na'am ya inganta illa hadisaini sai hadisai guda biyu kala shubatu ya qulu yana cewa samitu ma bi akhara naji sa karshe fadar qawl min yahya kasan wannan zantuna yahya kasan yubayyinu lana yana bayyana mana anna ma ruwi anhu ba'da al-ikhtilafi la yutajju bihi abin duk da aka rawaito bayan wannan ikhtilafin ba a kuma da shi ba وهو ضعيف بضعيف حديث ne wanda yake mai rauni wa hadha alhadisu shi kuma wannan hadisin makaranta yanzu mimma ruwi anhu ba'da al-ikhtilati kada lalle a rawaito a wurin sa bayan ya samu ikhtilati kwarai da gaske me yasa li'anna umir riwayat hammad bin salama anhu kama sabaka saboda wato hammad bin salama ya rawaito da gare shi kamar yadda ya gabata wa qad qala al-uqayli uqayli ya ce wa sama'u hammad bin salamata jin hammad bin salamata بعد الاستلاتي باين الاستلاتي كذا نقل عنه ابن القطان هكذا ابن القطان يروي ترى غدن وعلق على ذلك ابن حجر ابن حجر yayi taliki kan wannan akin tazib yace fastafadna min hadhihi alqissa sai muka fa'idantu daga wannan kissa anna riwayatu wahaib wa hammad riwayatu wahaib da riwayar hammad da abi awana ta anu gare shi fi jumlat ma yudkhilu fil istilati ina cikin jumlar abinda za a shigar da shi a cikin istilati wa saqa hadha hadisa ibn kathir ibn kasir ma ya ya kawo wannan hadisi a cikin bidaya wannan haya fa qala aqibahu bayan ya kawo shi sai yace tafarrada bi ahmad ahmad ne kadai ya karbi da shi wa hadha isnadun fi da'fun aidan min jihati ada ibn sa'if wallahu a'lam yace wannan isnadi wato yana da rauni ta bangaren ada dan sa'if Allah ne masani wa saqa wal haythami fi mudmuz zawaid haythami ya kawo cikin mudmuz zawaid a lamba ta dubu goma da saba'in da biyu wa ƙala sai ta rawahu ahmad wa fiya da'u bin sa'if wa qad ikhtala To, wannan a dalili na uku kenan ko? Sai dalili na hudu. To, wannan dalili kuma, wa fil hadisi na karatun, akwai na kara cikin hadisi. Ana ji ko? Shi na kara. Ina zan san bayan mun yi bayaninsa. An gane? Ya zo da misali daga cikin hanyoyin da ake gane na kara cikin hadisi, ya zamanto ya zo ya kore wata ka'ida tabbatacciya. wadda aka santa a cikin addinin musulunci kama a ce ga wani hadisi ya zo ya kore samu Allah an gane ku ko kuma ya tabbatar da faruwa Allah sai ta wani hadisin munkar ne ba zai karu ba ina fatan gane bisa irin hadisan da zake rawaitowa kamar mawdu'an hadisai da ake cewa akwai wani hadisi ma da ake cewa wai da Ibn Jawzi ya kawo a cikin mawdu'at nasa wai da lokacin da Allah ya nufi bai halitta kansa kaji ba yana babu kenan da halitta akwai da Allah ka zo dan ƙarya wai da Allah ya nufi zai halicci kansa sai ya halicci doki sai dokin ya zura a guje ta gudu to da dokin ya gaji sai yi gumi da wannan gumin sai Allah ya halicci kansa kuma da shi kuma dan Allah kai da gaji mala to ai ba ma haka ba garwala da fa ba shi sannan kuma ya samar da akwai ai wannan hira ce ai ba a taba samu babu ba ta samar da akwai ko ba haka bane ba baka taba ganin zirika sun tabbatar sun samar da labba ba su irin wannan irin wannan abubuwan ne kai daga cikin nan ma daga wajen suwa suka fito daga wajen bujan simawa ne makaryata masu cikin da Allah Allah ka kiyaye musu to saboda haka a faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a akalat minhu shay'an ta ci wani daga cikin hadisi daga cikin wannan wato hankar kalu suka ce labar su ba sai annabi ce ma kana Allahu li yudkhila shay'an min hadhihi nara Allah ba zai shigar da wato sayyidina wato wani abu da sayyidina Hamza cikin wuta ba to ai anan wajen faqad aslamat hindun ayin za musulunta wa suna islamu musulunci kuma ya kyau faqad rawal bukhari buhari ya rawaito da muslim daga na insha Allah ya ta anna qala cewa ta ce ja'at hind bint utba hind ta zo zan manzon Allah qala take cewa ya rasulullah ya maikin Allah ma kana ala zahari al-ard min ahli khiba'in ahabba ilayya min an yazillu min min ahli baika tace wallahi da ya rasulullah a ban kasa duka ba wasu ma'abota hema da nake so su kaskanta irin ma'abota hema ka sai gaya manzon Allah summa ma asbaha al-yawm ala zahar al-ardi ahal hiba'in ahabba ilayya an ya'zu min ahli hibaika sana ayo kuma ya rasulullahi wallahi ba ahalin da nake so su dawaka ba wata hema da nake so ta dauka irin ahalin hema ka ya rasulullahi qala sallallahu alaihi wasallama wa aiba sai manzo Allah to ni ma haka an gane ko wallazi nafsi bi yadi annabi ya kara da cewa na ran da wanda rai nake ga hannun ga ikon kaga anan wajen gashi da kansa annabi yana cewa yana son daukakar bani umayya qalat ya rasulullahi tace ya makin Allah inna aba sufyana hajiga abu sufyana rajulun miskikun mutum ne wanda yake mai kankamu fa hal alayya harajun ina da laifi an kudi iman min allazi lahu wato allazi lahu iyalana na ciyar da iyalinmu daga abin da yake hannunsa ma'ana an dauka ba tare da na sanar da shi ba qala sai mun bala ce la arahu illa bil ma'ruf ba na yadda da haka sai idan ya zama to ma'rufi ne ma'ana abin da dole sai an yi wannan sai a yi sai a dauka a ciki a yi amfani da shi yawwa to wa malumun sannan abu ne annal islamu cewa musulunci ya jibu ma qabla yana wato goge abin da ke gabaninsa kamar yadda sun hadisi ingantacce wa qad qala Allah ta'ala Allah ya fada qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa ko summa hunaka riwayatun ghayr hadhihi sana ko su riwayoyi wani wayannan wayya kulluha dha'ifa dukkan su masu rauni ne wai dai ka ba'da mina ga wasu da gaski rawal waqidi waqidi ya rawaito fil magazi da isnadin sa an gane ko yace falan ma qutila qatal washiyun hamza yayin da washi ya kashe sayyidina hamza kala sai ya ce to a cikinsa sai suka bar cewa wa zakar hindan wa malik ya tsala abiha wa amma wa akhiya to a wato sai ta hindu sai ta tsira da abin da ta riska da gwazon babanta ko wato bata kenan wa amma da ammanta da kuma akhiya dan dan uwanta wanka shafa anu ashabahu hina aikanu mutu sannan abokansa suka zama sun yayi da garin yayin da suka tabbatar da ya mutu wala ya rauni ba sa gani na fa akarra alai to da sai aka kayari gare shi fa shaqatu badana sai na tsaga cikin sa fa akharatu kabidahu na fitar da hantarsa wai sai na amba inji jawa inji wa inji ta a hindu fatitu biha ila hindu to to wannan din kenan washin kenan ko shikenan sai zo ya zuwa hindu ya utuba faƙul sai nake cewa ma zali in qataltu qatil abiki me zaki mun na kashe wanda ya kashe babanki kala sai ke cewa salbi ko ma'ana duk abin da aka tube zan bayar faƙul sai nake hazi kabir hamza wannan hanta sayyidina hamza ce fa mabagatha summa lafazatha wannan na fahimta dana hindu ta tauna sanan ta tofar fala adali ban sani ba lam tasugha ta kasa taunawa ta kasa haɗewa ne au qazarata ko ta yi kyamuci ta ne fa na ba'at siyabaha wa huliha fa fa fa fa fa da tunihi sai ta tire da da tufafinta da kayan adanta sai ta bani baki ɗaya tunda wata ce za ta bar tukanta baki ɗaya to wa hiya riwayatun mawdu'a wannan riwaya ce mawdu'iya wa yakfi fi wadaiha ya isa tabbatar cewa wato riwaya ce mawdu'a an yi kala a ce rawa hal waqidi waqidi ne ya rawaito ta لأنه دون شي واجدي كذاب مقريشين كما سبق من تكذيب أحمد بن حنبل له طبعا إذا موتي أبايا على النسابي أحمد بن حنبل يأتي كذاب لي وكذب أيضا ابن معين ابن معين ما يقري تاشي وقال النسائي نسائي ما يأتي يضع الحديث ينعين وضع الحديث بل برده وكذبه أيضا الإمام الشافعي شافعي ما يقري تاشي وقال ذهبي في الميزان ذهبي فلا في الميزان يتي واستقر الإجماع على هذا الواجب يتي إجماع malaman wato kana so ijma'in malaman fiqh to ran ijma'in malaman hadisi ya alakan cewa waqidi mutum ne mai rauni to warawal qissata aidan ibnu ishaq ibnu ishaq sahibul magazi ya rawaito wannan kissa a juz'i na farko shafin 373 faqala sai ce qad waqafat hindu bint utba hindu ya utba ta tsaya kama haddathani Salihu bin Kaisana irin yadda Salihu dan Kaisana din ta dani wan niswatu al-atuna ma hada matan da suka so tare da ita yumassilna bil qatla suna yin musula da wanda aka kashe min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yajda'an al-azan suna yanke kunnuwa wal anafa da hanci hanci baki daya hatta takharat hindum min azanar rijal wa anafir hafe da hindu an gane ko tarki hazman wa qala'ila ta dauki wato wato kunnuwan mutane da hancinsu sai ta zira a jikin bari an gane ko eh kamar tabi waka sarke shi kalaida wato abin ratayawa wa raka khazamaha wa kalaida wa qurdaya wahshiyan ta tare dukkan kayan tubanta na ado an gane ko irin su yari irin su sarka irin su wato zobuna ta ba wa shi baki daya wanda shine gulamu jubair bin mut'im yaran jubair dan mut'im wa baqarat an kabid hamza sanan ta bude cikin sai da hamza sai da hamza falaka ta tauna falam tusadi an tasai tasiga bar samu dama tauyewa ta hadiye ba qultu to wannan isnadin ya wato labarin ya kare zuwa kasan sa to amma dai shi ma labari ne na kannan koyi an gane ko fiyazu yake sai ita illata ne akwai akwai illa guda biyu a cikin wannan isa na farko ba'afu Muhammad ibn Ishaq akwai rauni na Muhammad ibn Ishaq qala Zahabi Zahabi ya fada cikin mizan yace a wasaqaw ghayr wahidin wa wahawa akharuna wannan dai ba dai ba ya ya saka shi amma wasu sun raunana shi kamar dar kudani amma wa salih hadis hadisin sa wato salihin hadisi ne malahu indi zambun ba yi da wani zanabi a guri na ana ji ko in jiwa in ji Zahabi yace illa ma qad hashahu fi sira sai abin da ya cika cikin sirarsa min al ashiya'il munkaratil munqadi'a na riga wato abubuwa wanda suke munkarai yankakkun isnadi wal ash'ar al makzuba da waƙoƙi na ƙarya wa qala ibn ma'in ibn ma'in yace sikatun amintacce ne wa laysa bi hujja amma wa hujja bane wa qala abu dawud abu dawud yace qadariyyun mu'taziliyun ba kadare ne kuma sannan ba mu'tazili ne وقال سليمان التيمي يتي كذاب مغربي وقال واب واب يتي سمعت هشام بن عروة يقول نادي هشام بن عروة ينسى كذاب مغربي وقال واب واب يتي سألت مالكا لا تنبي إمامي عن ابن إسحاق دقى ابن إسحاق صاحب المغازي فتهم وسيتي وجيش wannan kaga ashe tunda akwai wannan wanda yake abin tuhuma ba zai kawo kenan illa ta biyu أنها رواية مرسلة رواية مرسلة فصالح بن كيسانة في صالح بن كيسانة يصنف أنا إرغاشي في زمرة سجار التابعين أتكن جيرن كان من تابعي لمقارنة الأئمة بزهد saboda jagorori suna hada shi da imamu zuri ne walam yudrik illa nazar da yasira min sahaba bai ga kowa daga cikin sahabbai ba sai yan kadan walil a'imma daga cikin ma jagorori man shakkaka fi sama'ihi minhu akwai wanda ya kokonta ma cewa sam sam bai zai sahabbai ba wa kasar ruwayati amma fi yawan ruwayar salih dan kaisana daga tabi'ai ne wala yu'rafu amman akhadha hadhihi al-qissa ba san daga wayar wannan qissa ba fa yata wakau ya so dole ai tawqafi akan ta wa tabqa ala irsal al-mujmal li sahibha sai da wanzu akan cewa hadisi ne mursali wanda ya zama ta wato rauni gare shi wa qad yaqulu qailu wani ya cewa innaka sahata hadisan mursala to ai kai mai magana ka inganta hadisi mursali في مقدمة الباز أفركم من الكتاب ركو أقول سيمو سيمو ذلك حديث في الترهيب وأن حديث هنا صورة هو كان على جسد من الله وهذا حديث في المسالب وأن حديث هنا أتكين كوري درجة صحابة من الله فلا يقبل بذاك الرابع وهنا يجب أن يستعمل مذهب النكات أنا إذا مواجبي أي يقول مذهب الناكدي في رد المرسل أتكين رد الحديث المرسل an misal hadal ahadith amsal misalin wannan hadisan qala iraqi iraqi ya fara cikin hadisa yace wa hatta jamalikun kadha nu'manu wa tabi'uhu ma bihi wa danu wa raddahu jamairun nuqadi lil jahl bis saqid fil isnad yace a wa hatta jamalikun imam malik ya kafa hujja da hadisi mursal kadha nu'man haka nan nu'man shine abu hanifa wa tabi'uhu ma bihi wa danu da wayanda suka bi Maliku da Abu Hanifa kuma suka addinantu da biyayya gare su amma waraddahu jamaahirun nuqadi jamhurun naqidan malaman ilmin hadisi suka yarda hadisi mursal me yasa lil jahl bis saqidi fi isnad to ba san waye sarai a cikin isnad ba wali annahu kuma dan cewa qad yakuna alladhi hadath salihan sai wanda ya zantar da tarihi dan kai sana mai tabi'ina au ghairul musuqina ko dai zaman to daga cikin tabi'ai wanda wajibi a bincike akan halayensu ko ku a'a sam sam ma ba amince da su ba lanna aktar ruwayati an tabi'in da yau ruwayarsa daga tabi'ai ne wa ruwayatu an sahaba nadira kuma ruwayarsa daga sahabbai ruwayati nadira ai kadan kamar sa rabi zalika hafiz irin yadda ibn hazm ya faɗa a cikin tazibut tazib to wara wal qissata aidan al bayhaqi bayhaqi ma ya rawaito wannan kisa da makaranta yanzu min tariqi Musa bin Uqba daga tabarkin Musa dan Uqba an Sa'id bin Sayyib fa zakara wa hiya aidan ruwayatun mursala wal khulasa zan ce ya takaice anna qissata hindin cewa qissa hindu ma'a kabir hamza tare da hanta sayyidina hamza la tasihu albattata bata inganta ba kwata kwata walam tasbut ba tabbata ba min wajen sahihin ta fuska in gaskiya iz kullu al-akhbar al-warida fi zalika ma'lulatun dha'ifa dukkan hadisan suka ba cikin wannan masu rauni ne masu illa ne kamar fa kamar yadda ya gabata kuma walau sallamna jadala da za a ce ma mun ma wato taslimi jidali mu ce mun yadda ma ya inganta wa kada azan Allah min zalika gashi mu Allah yake yamma ba inganta ba an gane ko fa inna naqulu sai mu ce inna hindan kana aslamat hindu ta musulunta wa sunna wa sunna islamu ha ko eh a ko ko an sai ce wa ahsanat islama in ma za baraka an gane ko shine shine ta kyauta musulunta amma kuma wa sunna islamu ha zai zama shine zai zama yayi kyau saboda wannan tawul din ba ba ta da mahalli a gurin wa sunna islamu musulunta kuma yayi kyau an gane ko kama sabaka naqaluhu an Aisha radiyallahu anha irin yadda tiraso shi ya gabatu daga Aisha Allah ya kare daga rita inda shaykhaini a wajen Bukhari da Muslim wal islamu shi ko musulunci ya tibu ma kabarin yana goge abin da ke bayan sa kamar da aka faɗa Allah ya ce qul lil ladzina kafaru a ga yawo kafarai in yantahu in sun bar kafirtin ya gufar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya wuce wa in yahudu faqad matasnatul awwalin wallahu a'lam Allah ne musulmi wani ma yusu da na abin da yake tabbatar mana anna hadhihi alqissa wato wannan kissa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yudik ru'yata washiyu annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya kallon washi ba da katilihi hamza ana ji ko lalam kallo na abin da kyau can mun kawo dalili na na nafsi ko yanzu kuma wannan dalili na akali an fahimta yawwa dan zama an hada dalilai guda biyu an sani cewa lokacin da washi ya zo ga manzon Allah bayan ya musulunta hadisi ya inganta cikin sahih bukhari manzo Allah ya ce wa shi Allah na son ka zama ka dan kauda kai ka dan kauda jiki ma'ana ka koma wani garin in daina ganin ka saboda na ganka zan ta dan wani sai na hamza wa shi ya bar gari an fahimta idan misali hindu Allah ya dare ta a ce ta ci wato hanta sai na hamza da Allah da washi da ikifan da wannan da ta farka ciki ta fito da hanta ta tauna wanne ne zai fi munantuwa ai aikin ta ko kaga da yadda manzo Allah ya ce to washi dan kauta in daina ganin ka to da ita ma hindu da manzo Allah ya mata mu'amala irin wannan ko ma wanda yafi wannan yayin da bai ba sai ta bata wannan labarin kallon ko yake ba ai ba kwata ba eh a hankali ke wada ka gani to shine maka wayan ma annabi sallallahu alaihi wasallam lam yudik ru'yata washi li katri hamba annabi bai iya kallon sa ba saboda abin da ya sai na hamza wanda lawan minu annabi ne ma da gare shi an yi gayi wa wajahu anu cewa ya nisan da fuskar sa anu gabarin sa kama fi ruwayat bukhari al-atiya kama yadda fi ruwayat ta bukhari mai zuwa walau kan hindun aka rasa kabir hamza da ce yinda ta ci wannan hanta ta sayyidina hamza wa masarat bihi hadha tafsir shani' ta yi masa wannan musula din wannan mummunan musula to fala yadda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yubai'a da manzon Allah ba zai dai mata bai'a ba duna an yi addira an yi bihi minha fa tare da annabi ya nuna mata cewa annabi ya kuntata daga abin sai ba bi shakalin mutasawin da irin yadda iwa wato sayyidina washi an gane ko in lam yakun azam in ma da wannan shi yafi girma ba kuna ga zamu tsaya nan insha Allah a karatun da bai kare ba Allah ya kai mu rana isin sun fara sako ko da ke za a dinga kamar da aka faɗa cewar za a dinga yau idan alhamis ta yi aka karatun rakawul aswab to sati mai zuwa kuma sai mu karanta a wasu mutum muhammadiyya min alka wasu wal wahabiyya eh insha Allah sai mu dawo kansa amma shi ma mun da sai mun dan yi bita ya kadan sannan sai mu shiga kuma da inda aka tsaya insha Allah eh na'am eh ma'ana ma'ana annabi ma'ana kamar ya ce kakki haka sai abin da ya zama tuba yadda za a yi sai an yi misali kamar kada ka san mata idan aka ba su aka saka musu al'amari kai tsaye aka musu idlaki to kuma sai kawai shi ke sun sami bai mali kawai su sai mun bada sai mata kaidi yawa ma'arufi shine yara za su ta abinci ko a dauko a basu in ya hana yawa yara za a yi musu tufafi lokacin tufafi yayi a yi musu hindu eh yawa sai zaka wannan shine bil ma'ruf amma wadaka wannan ba yadda ba sai shin ya ga dama zai iya yi wannan eh idan ya tabbata amma malamai ba su da wannan ikon sai dai alkali shi zai aiwatar da wannan amma dai wannan shine abin da shari'a ta faɗa shi kuma dama ai wannan ba misali ita mace ta zo sai karatu a gaban malami malami ya karanta mata karatun ta ji karatun to ai isti malam kawai za ta yi amma bil ma'rufin nan da annabi ya faɗa ta san ta keta to kuma ana jiranta wannan shine kawai eh Allah ta ta san wannan shine bambanci tsakanin fatawa wannan ya littafi na musamman ko karrafi bambanci tsakanin fatawa da hukunci yau hukunci daban fatawa daban shi za a ga alƙali wani lokacin ma kana shi ba da ba da karatu a ta ai wata sai ya zo ya an je kotu ya ce to hukunci kaza ne sai an alga to mala ran nan mana karatu kai ka faɗa ka ce a littafi kaza ni din nan na ja baki ka fasara to to hukunci daban fatawa daban kuma ana samun caccanjawa da wasu al'amura shi yasa ba a a ba a abin nan wato bambanci tsakanin fatawa shi fatawa wato fadar abin da Allah ya saukar ne shi hukunci lazumtawa ne ma'ana can hukuncin Allah ne ba tare da lazumtawa ba fatawa kenan ita ko hukunci to hukuncin Allah ne tare da lazumtawa yau so haka shi kuma ko shi kuma wannan ina da wato wasu al'amura akwai abin da za ka ganshi wato kai in ka ganshi sai ka ce kamar an san zuciya a wurin ba kuma zuciya bane ba alƙali an bashi wata wani wata miza ba irin taka ba ina fatan gari shi yasa ba a ba a buga misali da irin wannan yanzu ba alƙali zai zo wucewa bai ga wani ya sharara wani mali a gaban sa wata kilma shi zai zo ya rike ya hana wancan idan wannan wanda aka mara ya zo kotu ita alƙali na kawo ƙara bai ba ruce wallahi wani ne mare da zu sai alƙali ce je ka shaida sai ka habaranka ya dade ɗazu ba a gaban ka kai ka barke hannunsa ba lokacin kaga kaga ai shi zo yake alƙali ko tun da ya riga ya sani to bai san ba wai sanin alƙali yake bukata ba a'a shaida ce sai an yi ta yanzu kaga ne yake ba zai hukunci ba sai dauka alƙalin nan azalmi ne ba ku zalunci ba bai zalunci ba sai ta ce kake nemo shaida wata gina ce to wannan hada baki ku da alƙalin da wanda wanda ya zalunce ni amma ba haka bane ba shi sa dole kaga shi hankalinsa ya bashi haka shi ko idan an samu wanda zai lallace sai kaga ba shi tafi wani wani alƙalin kai kara bi sai in zo in zama ni ni ma da ni a cikin shi tunda na ga lokacin da abin ya faru ni ne ma nake shi to wannan shine kaida eh kaje mun misali mu kalli harka auratai mu tayo zamu ga akwai a mutanen baya saraki kawai aka sani ba san kayan da ba ko amma yanzu ba ana yin daurin aure da iya saraki a shi da kayan da ko to amma yanzu idan aka zo yin kulli da wanne za a yi shin da kayan lefe za a yi ko da sadaki za a yi sadaki dai yanzu gashi nan bai wuce naira dubu talatin ba ko za a zo tsoron aure a ce daga sadaki dubu talatin ko hamsin gashi ya bayar amma fa ya ce ya kashe zan dubu ɗari biyu a kayan lefe na fatan gani ko sama da haka ma a kayan lefe amma nan ya zo ya bada dubu talatin shine sadaki to idan an zo yin wali ana cewa a bada sadaki shi ke nasarar to yanzu idan aka ce dubu talatin zai bayar ba a zalunce shi ba musamman idan ita ce ta zamanto ta ta da kayan baya har aka zo aka nemi sadakin nan ai aka ce sai an bada wato kulli aka ce to ibar dubu talatin an zalunci miji an gane ko to amma shi alkali shi zai auna a wannan lokacin tunda akwai damar da aka ba alkali ta wajen alkali sai duba shin cutar wannan daga wajen miji ne ko daga wajen mata ne idan daga wajen miji ne an fahimta sai alkali sai to nawa ka bayar kai sadaki da shi tunda ka ce sai an biya ka za ku rubu nawa ka bayar eh na biya sadaki dubu talatin na biya kayan lafi sadaki shi na rubu mu talatin muka sani shi ne sadaki ba shi da nan saka bai shi alƙali sai wannan idan kuma ka duba ga a zalancin daga wajen matan ne sai alƙali sai to ke zo nawa ki biya ki da zai aure shi ai dubu talatin kawai talatin ya bayar bai ba da wani abu ba sai a ai ya ba da in ya bubance ka nan ba da dubu biyu dubu daya a wannan ba ita muke magana ba wannan kyauta ce ba ba ba ma lissafin wannan ban da wannan talatin din ba wani abu da ya baya ita ranka zai na ba da kayan lefe ya kai dubu ɗari kaza sai to ki haɗo maka kayan lefe ki zama da shi a haɗa ma baki daya eh to kaga ai alƙali shi aka ba wannan damar an fahimta ko duk zai kalli ko daga ina zalunci yake kuma ya maganin al'amarin yawwa sura ka shi sa wato bambancin hukunci da kuma fatawa ke ne yawa karrashi ya littafi na musamman akan wannan matsala Allah ya sa mu dace. Mm, amin, insha Allah, amin, amin.